إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yanwa ga shi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kaddar mu a wannan hili na musoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan Ilyas Abdullah wanda kuna jin wannan shi daga nan da zadun amfani kenan yan uwa kamar da aka saba insha Allah za a yi kira a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 0 an suwasandi ko lamba ta mai lamba 94 32 50 42 haka shi za a ce kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah ta bismillah eh na so muna bayani ne akan bara a addinin musulunci da ya cike ne gaban ina rago da neman abinci da kuma ta masu neman haɗi haka to na ji assalamu alaikum assalamu alaikum na'am ta bismillah ها؟ ايه an kuka yi mi? an kuka yi mi? to na gaya na assalamu alaikum na'am assalamu alaikum a ne mata
idan mutum ya ce zai ba wani eh zai tsarki zai tsara eh eh sai ya huta daga wurin ko kuma a in yi a wurin ma ba wani abu to na gane wannan to muna hauta dai yan wa wajen kira kokarin kashe radio assalamu alaikum na'am la la na'am assalamu alaikum na'am bismillah
Tashi lafiya.
lafiya lau alhamdulillah Na ce, wata muna tambaya.
na'am
Eh, Na ce muna su da karanta mana irin eh, ba- eh, abubuwan da ake tambaya mutum cikin kabari haka.
eh to Eh, Muna su a bai ke wani mace.
to na ji yake na assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum bismillah to to shi eh assalamu alaikum to eh kenan an wado da ai hakuri wani lokaci mutum zai kira wani ya kira kenan kira ɗaya kan ɗaya baiwa ɗauka ne kenan shirin ne wani wani bai shiga ne kuran assalamu alaikum la la to Allah Allah taimaka Allah taimaka alhamdulillah Allah taimaka na bismillah na eh muna fatar da kenan alga kulawa da wajen ɗauka assalamu alaikum na bismillah la la to bismillah ha sai mamuna da kake nan kuma limamin yana gaugawa kamar kuka yi rubutu wannan kamar su ba na rafiya alaji duk wanda ka kawai da ya ne ko kuma kuka bai zaman ta iya hadu a ganin da nan kafin kai da iyar ma eh to to yanwa a yi ɗan haƙuri kaɗan in ba da amsa wannan abin da aka karanta akwai ɗan uwa wanda ina ga shi ne wanda ya tambaya ta mas'alar bara ɗan uwa mas'ala ta bara bara a musulunci wani abu ne na larura kenan ba musulunci bai hana bara ba ya ba da uzuninta amma a halin darura musulunci bai yarda ba a doki bara a zaman sana'a wurin tara kuɗi ko cin abinci kurin da bara wani abu ne sananne misali annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa muslim wanda yana kiran kabisa cewa duka roƙo ka roƙi wani ba zai halitta sai kawo irin maganar mutumin da yake cikin talauci wanda har za a gano a samu mutane masu hankali su gano wani a cikin matsala tuna ce wannan ya samu damar ya yi roƙo har ya samu daidai biyan buƙatar shi da mutumin da musiba ta samu dukiyar shi jarin ya ƙare ko ya ƙone a daban ko ya ƙone ba komi shi ma ba shi damar ya yi roƙo har ya samu shi ma daidai buƙatar shi in jari ne aiki ne koma da mutumin da ya kashe wuta ta wata rigima ya ce kabisa duk wani roƙo ne ba wani bai ce kamar ka ci haramu ne ta haka yana a taƙaice wani ya ba labarin cewa duk wanda zai roƙo a duniya shine bara kenan kaman kana wa huskarka ne balshe gobe kiyama za ka hidin kiyama huskarka ta babu tsoka kuɗi a ƙarshe ɗan wadai kurin musulunci bai ba da dama ba ɗaukan bara a sana'a ya ba da dama a yi bara a cikin halin darura in darura ta gushe a tseda wannan shine abin da yake ƙa'ida ta shari'a game da bara kenan darura ce a halin darura ya halitta darura ta gushe to kuma bai halitta ka yi ta wallawa sai maganar fatiha an ce idan ka rigaye liman amin ba ka da sallah wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne duk da ya saba suna ba ka yi kuskure don akwai ruwaya nan salam iya cewa iza amman imamu fa aminu ilimin ya aminu ku ce amin riga shi amin bai bata sallah sai dai akwai kuskure ya saba ma kasan akwai kuskuren da bai bata sallah mace ta baci ban san hujja ba akan cewa bata sallah dan ka riga dan wasu mahiyar masalan sallah tan ma haka suke makuran dan amin kaida ayi ta bali ban gaskiya magana amma ce ba sallah ban san da wani hujja akan haka gaskiya wallahi sai maganar cewa idan mutum ya wutsari zai kama ruwa gusawa zai daga wurin ko kuwa ba zai gusa ba to shi dai a haktaman wutsari ana yin shi ne a wani wuri don tsaukaka duk da ikan yi alama mai magana mace ce shi dai alakul hal abin da zai tsarki kamar ta yi bayanin matsayin ta na mace a gusa a bar wurin ko ko idan za a zuba ruwan ka a zuba ruwan da kuma zai rika fatsuwa ruwan zuwa ga wani abu daban kina amma ba dole ba ne ba sai an gusa daga nan in dai ba ruwa za a watsa ko ya zuba yadda ya koma kan jikinta shi da lagunan babu sharaɗi shi da abinda ake bukata bayan wutsari a yi ƙoƙarin wanke wutsarin da inda ya wuto da wani wuri duk da ya taba a cikin mutum wannan shi kamata kuma wurin da aka yi wutsarin a zuba ruwa ta yi balle irin banda ke yawan ta zamani shi kamata kura sai magana tambaya ta kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani abinda yazo mahi shara da kan magana tambaya kabari za a wa mutum tambaya akan marabuk waye ubangijinka na biyu dinu kan abin tambaya addi ubangijinka annabinka magana addininka shine jigon tambayar kabari duk da abin da ke alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ne a takaice shi wannan tambaya ita kadai ce idan aka wa mutum tambaya idan Allah mai katarin ba da jo an ce mai imani aka aka mai imani tambaya marabuka sai ce rabbi Allah haka zai ce kun kai tsaye Allah zai amsa in aka ce annabin ka zai ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne addinin ka zai ce musulunci to wannan akwai magana masu kawo kamar ce mai masaniya kan umma ilmu da hadar rajul masaniya kan kan musulunci ko kan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yan wa takaice wani tambayoyin guda uku jigonsu ubangijinka ka ba da amsa annabin ka ba da amsa addinin ka ka amsa ko za a ce mutum a sa cikin rayuwa ta barzaku ya kwanta ya huta iya cikin rayuwa ta ni'ima ta aljanna har da tashin kiyama wannan shine bangaren mai imani kenan mutum banza kuma shine zai kasa ba da amsa wajen tambaya wani inda ko da mai imani ne sai bayan ya sha wuya ya sha wahala iya ma dan jijji an jibge shi daga baya dai kuma ya hudi dai wannan dai akwai matsala gaskiya magana amma tambayoyin su ne kuma ba wani tambaya kasan akwai akci a da al'ada wani tambaya wani wani kunama ta lahira wani maganar tururuwa maganar gurgunguma maganar hawainiya wadda da addoyinsu da wajen tsayi ka ana cewa wannan babu wannan ba ruwan garsu da ka ba da amsa kan wani abin guda uku ubangiji ubangijinka annabinka addininka shikenan za ka samu shiga cikin rahama har lokacin da Allah ya kaddara tashin kiyama kana cikin nima ta aljanna an kuma kasa kana cikin matsala wannan shine in aka ce addu'a ta rike gawa roƙon Allah muke Allah musabbitu Allah magfirlu Allah musabbitu Allah ka tabbatar da shi Allah gafarta mishi shin tambayar ta rike gawa wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya alhamdulillah to bismillah Allah sana sai
wai sarkin da aka yi a gawa ha na idan ya rike sarki har magariba ya yi shi idan aka ko a gawa ya rike sarki har magariba eh suke kafa
rike rike tsarki tun daga ina
in aka yi a gawa eh
in kana da sarki eh to shi dai na ga iya nihin to a takaice wannan shine maganar kabari sai kenan mu gwamnan rakiya mu ruke roƙon Allah Allah ta ba mamacin mu Allah ba shi dama tambaye mai da tambaya ko jawo mala'iku assalamu alaikum na'am na'am bismillah assalamu alaikum to bayan wani bayanin tun da laifi aka bada ke mutum yi yana yaƙi magana sai kuma nan ya hi da katsa ya ga ta kira guda kuma abin ya cirewa assalamu alaikum na'am alhamdulillah
Malam muna da tambaya.
to bismillah na sana sani
Malam muna tambaya akan wanda kamar an karanta fatiha cikin sallah ana iya karanta hadisi.
ana ikanta mi
Hadisi.
a cikin fatiha
An in an yi da fatiha.
ya kan hadisi kama ya
Kamar an ta an aka yi da karatun fatiha.
eh Ai ana wai a karanta hadisi haka.
yaya misali
Bayan an fara in ka fara sallah. Ka Na- karanta fatiha.
eh Kana iya karanta hadisi kan batun wani alkur'ani da ake karantawa.
ta na ji ki- ki kuma mu yawa to eh shi a takaice assalamu alaikum Ah, a yau a haƙurin yi da wannan a takaice mai magana eh, mai magata iya bin liman kuma limamin yana gaugawa to matakin farko kawa liman da a sa in kai kana ga alam bashi waje ka ba dan dai gurin a gyara ne sai ka sa wani wanda ka san yajin yaunin shi ko ku haɗu ku da mamun sar mamun a sami liman a gida ba cikin mutane ba a ja hankalin shi game da gaugawa da yake muku ta sallah kuma da hadarin asarar sallah don sallah da take gaugawa annabi ce ba sallah bace ba manzala yana raye a gaban shi wani ya sallah sahabi na annabi ce ba ka sallah ba kuma ka saka sallah a takaice da kenan sallah ta gaugawa ba sallah bace ba sallah space Allah bai karba kenan ku samu ku bai nasiha da fatar Allah sa gyara shine kuna abin yi ku kuma nasiha kuna in baka ai baka sa wani ku ku ta tare sai magana cewa mutumin da zai tsarki kuma ya riƙe wannan tsarki tun a zuwa hama garba to shi da a shari'a matuƙa ba kai ba abin da ke warware a rola ko gashi ko tsari abin da ke warware Allah ba kai komi ba ko kai magaraba sallah ta yi ba matsala komi a shari'ance eh assalamu alaikum barka alhamdulillah alhamdulillah ta bangaren mi?
da bangaren bara da aka tafi kawai na da bara na kira da na ba maka Allah ba ta da Allah taimake mu Allah taimake mu na'am amin Allah taimake mu alhamdulillah hakanan Allah taimaka assalamu alaikum yan uwa ta kace mas'ala ta assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum salam na'am
ana muna lafiya la ya lau
tambaya ce miki to bismillah
Allah kamar mutum ne ya ce ni dai gobe ban san Allah kai mu ban na yin abin wani eh
na rantsi da Allah ya ce jibi ha ko kuma ke na ce kai na da ranar da Allah ya ce jibi eh ko kuma gobe da kai kawai da muka sai sai na ga dai gare dai ayi wani abu kawai ne kuma ga gane warwarewar su to shi kenan na ji yake kama radio a takaice wannan mai rike wutsari dai a takainan gaji ba da annabi sallallahu ya salla da dama wata rana duk da ya yi yin sallah a rallah ko sallah wata rana ya salloli da yawa da daya kenan a shar'ance ba lahi ba ne ba amma yin hakan kullum bangaren lahiya akwai matsala balle ina ga a wajen ilimin likita balle bangaren koda rike wutsari kullum haƙiƙin shi ana jin shi iya matsala ga koda ƙwarai iya bata koda assalamu alaikum
Alaikum salam.
na'am Kuma an tafi lafiya.
la la alhamdulillah Ya kokari.
alhamdulillah
Ara ma tambaya ce nake da.
na'am
Misali kun zo kuna bin limani
na'am
kuma sai bayan ya shiga yana jarar jagoran da ku sallah eh ko kuka fara fahimtar da iya ba sallah misali eh ka ce amma dai ka ta daidai to kuma yaya hakuri za ku yi ku kare sallah ko ba a'a kuna iya jayo shi. Da to wani.
to shikenan assalamu alaikum na'am wa alaikum salam la la la
Malam muna da tafiya guda biyu.
to bismillah
Malam magana da ake cewa abinci ne wanda yake a man kala Ha?
ana faɗin taguwa. Man kala ana faɗin taguwa eh kuma da magana cewa da tutu ne ko da zama gaskiya. Malam eh hadisi ne ko ba hadisi ne na magana.
eh to to shikenan
Kuma ne ne wata sabu ya da tafi gani gaba.
mene
Shi ne in haka waɗe su wani haka nan yin wasu suke ba hadisi ne ana wasu ko ba hadisi.
to na gane zan shiga shikenan Ah, sai mas'ala ta eh, ta maganar fatiha kuma eh, ma'aikata bayan fatiha an karanta hadisi to yan uwa a takaice na muke fatar allah ya kiyaye ke masu yan turi hadisi ko kara a cikin addini shi yanda ba a hadisi a bayan fatiha karanta hadisi yadda misali yanzu a wurin tahiya duk matsayin ƙur'ani an yi shi a wurin tahiya sallah kowanne biya ake manzon da Allah ya kusa da salama ta yi sallu kamar ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah harka sallah ba ra'ayi ba ne ba ba a nasi ne ake bi yanda manzon da Allah ya aiko yayi haka za ka yi ta kai musulmi kuma nasin ƙur'anin ya gaya mana cewa laƙar kana kun fi usulun usutun hasana manzon Allah shine abin koyon mu to wannan sallah da manzon Allah yi bai shar'anta ba kan tana adaban ban fatiha bayan sura kenan yanda a tahiyya ba kai ba qur'ani haka a tsayuwa ba kai ba kanta hadisi ko wani wani hadisi da babu kenan ko ni da wurin shi ba bane ba da ka za a zo hakki ba kanki halawa wannan hira ce kuran ba komi da wurin shi mu addini yin shi muke da aka ce ayi ba mu za mu zama ka ra'ayi mun ba ko mu kakaran ka za mu taka ba kanka halawa wajen karewa yanda annabi ya zo ga da manzo Allah yake ya kanta fatar sura kenan ba magana karan sanan adaban bayan wannan na'am na'am wannan da ji da Allah ne sai bidiyo da kan ban sallar isha'i da aka ce akwai raka hudu da ake yi to wannan raka hudu wanda ana yin ko ta sura ake ko ba ku sura da ga sai sallama ne to anan da nan da sai ya ji Allah kalin ya saboda barkala wannan to na gane to sai mai maganar cewa rantsuwa ta rantsi batan abhejibi kuma goban sai ta ga ya kamata ta yi to yake kama kuma yake kafara amma ki ciyar da mutum goma abinci fala goma ko azumin kwana uku to amma anan ba a buƙatar ciyar ba a buƙatar azumi sai idan mutum ba zai iya ba ciyar da mutum goma ciyar da mutum saban sauran kafara ya ce ya ba iyawa da ake ciyarwa ita ta rantsuwa ita an san ce an san ciyarwa ka azumi dan sai faman mujirni za ce azumi samun sata iyam kenan magana kafara ta rantsuwa ciyar da mutum goma ne ake ciyar da mutum goma za ki ko kuwa in biki iyawa ki azumin kwana uku tun da ki daga kin taka abin da take yanzu a kan shi sai magana kuna bin liman kuna bin liman na migace kuna bin liman ne na ga na mance tambaye ina ga iya magana kuna bin liman ne kuka gano da ina ga iya dan iyawa ya sake tuntabo da maganar ya sake tuna mu maganar ta ana bin liman ne aka yi mi kuka kuka lura yawa kuka lura bai cika sallah bai fatiha ba to a irin wannan hali an ka ce ka janyo liman ai za ku yi kokowa kokowa za a yi sai dai ku bar shi ku ida ku tunda kuna balima kuna yi fatiya dan da balima abu akwai zai fatiya illa ko da irin wannan matsala aka ce abin da ke magana mahi ƙari sai dai a kiyaye gaba na akwai ruwa cikin sahih bukhari ne manzo sallallahu yake cewa yusalluna lakum fa yana asabu falakum wa lahum wa na qata falakum wa alaihim wannan limamai suna muku sallah in sun yi daidai ladan da ku su gaba da suka kuskure su ta shafa ku sallah ku ta daidai ƙarshen wannan ruwaya kenan ba kwa sake sallah shi ne ta shafa kuma a gaba ku ɗauki mataki ko ya komo gyara ko ku ku gyara mana ku ƙaura ku sake inda da liman wanda ya sallah ko a sake wani an ya sake ba ba gyara ba shi da kuna abin yi na'am wa alaikum salam fala wanda aka fala da aka san mutum zai ce kwashi kurin inda ya abincin mutum akwai san abincin da mutum guda san kasan ya ce ya bari ne shi ne kurin sai maganar wanda ya ce man al'adun filosofi wannan magana ce ta suke kata malamai suke kata ba na san hadisi mana daga annabi salama hatta ce man al'adun al'amun fa kafirun duk wannan hadisan akwai su ma ba da sai daga manzon da Allah ya ku sallallahu alaihi wannan wata falsafa ce wadda su suna kawo magana cewa kamar ka alfahari ne an ga ana ne ga wata ni kaza ni mai ilimi ne ni kaza ne ka ce kidan baka ilimin ni wali ne ta kai ba wali bane ba haka ce abun yake zawwa ma adam magana sai kata amma ba na san da manzo Allah bane yawan magana kuma ya kaga mutum bisa abun mai dake abun mai mana ma'ana shi ma to suna kawo magana ne wurin da mutum zai ce ni kaza ne matsayin alfahari ni mai ilimi ne ni wali ne ni kaza ne kidan kai ba hakikin bane ba wannan abu ne na falsafa ta malamai wanda kuma na san bai sabi inganta ba daga nan sallallahu alaihi wasallam sai maganar zato zinihi ne ko da gaskiya ne wannan ma'anar magana ce ne ya zaga nasin hadisin na illa aka da ma'anar hadisin annabi ya kashe ya kun muzan wannan zan da aka zaba hadisi wannan ya tabbata ina namu kashe da yin zato zato shi ne mafi ƙarya magana to amma cewa zan wannan ko da gaskiya ne zini ne wannan ya dace ma'ana magana amma ba su manasan hadisi da ya kawo wannan magana gaskiya magana wallahi ala sai magana assalamu alaikum
Malam an tashi lafiya.
lafiya alhamdulillah Yawwa, kana tare da Abdul Karim.
to bismillah mutum
Yawwa, ni yanzu matsala ta ɗaya ce kama su za a yi sallar isha'i.
eh Kana son ma an yi raka ta farko. Sai su jadar ba da ka kama shi. Sai eh da ka biyo, sai da ka rasa raka a guda.
eh Ya ne mutum zai yi malam. Malam za ku ko kuma ya ne.
to to sai danwa bismillah assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullah
na'am arama wani iyalai na ɗan shi sai da wakil bayan an asala
shafa'i da wuturi eh bayan an asala ba to
eh shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum na'am wa alaikum salam a kashe radio a kashe radio
Ina son kashe radio la la kashe radio an ba ku ɗanyo.
la la
Malam. Malam ina tambaya da azumi in ka tashi ka yi sahur ba.
eh Lada.
ha Azumin za ka yi kuma ba ka yi sahur ba kana iya wucewa.
eh shikenan ina ganin an haƙuri sai magana ta mai magana nafila da ake yi ta bayan sallar isha shin kowace na san an yi bayanin wannan cikin garabasa maganar wanda ya raka hudu bayan sallar isha za a ba shi da kamar yasa danna ta kadar to wannan kowace fatiya ne da sura eh, kowace fatiya da sura za za a zama a tahiyya tashi kuma aka fatiya da sura duka ba duka su fatiya da sura ne sai maganar idan ba'adi ta kama shi masabuki ko kabiliya zai dan uwa wanda yake bin liman sallah sai limamin ka wani abu da yasa sababin sujada sahau ya kama shi idan kabili ce ta kama shi in aka zo tunda ko da kai musaka kai kuma an barka sallar ka ɗaya ko raka'a biyu kana sauran sallah to idan liman ya zo kare sallah in zai yi kabili dole ka bi shi ku yi ku yi wannan sujudar kabil da shi tun da bai sallama ba ka kuma karba da liman ya sallama amma in ba a dace zai yi limami kai musabuki da aka kiyar sauran ciko sallah bakka bar liman ku yi ba'adi a zaka zaka daga ya sallama ka tashi ka ilo sallaka in ka kare sallaka daga baya kai kai ba ko da baka na kabin samu bayan ka kare sallaka kai ba dinka kinan wanda kabila ake bin liman a takaice ba adi ba abin liman he bayan ka ci kwaba da ka saura daga baka taka ba adi sai mai maganar eh, bayan aka ce bayan kayi shafa'i da wutiri ka bayan alfatar ta keto mutum ya iya yin shafa'i da wuturi eh ga wanda ya makara an ba shi dama ya yi zirake shi wanda ya makara ya saba yi da ya tashi an akwai lokaci yana iya yi duk da abin da ya yi in lokaci ya ƙware ƙwarin ya bar shi ya yi ƙatar fatar ya sallah asuba daga bayan lokacin walha'in ya yi sai ya kayan illa abin da ake cewa lokacin walha'in ya yi maimakon ka yi uku yake hudu in kana biyar ya kai shidda assalamu alaikum Wa alaikum salam. An tashi lafiya.
lalau
Malam, ina da tambaya.
hmm?
Ina da tambaya.
to
Wanga, ina da janaba ne kuma sai na tashi da haila.
eh to Shi ne nake tambaya ya zai.
to shi ke next shirara Eh, ah, madalla.
assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam a wannan ina da tambaya ne to bismillah alaikum salam wai wajen ibn abduka ko wabun abduka ne ake cewa
to shi a wannan abu ne na loga na malaman magana akwai hamsar wasal hamsar wasal nan ba a kaman tun da akwai wau ba ta wa ibn abduka hada wa ibn abduka inda za ka wau hada ta wa ibn abduka Mm, ba a ta eh domin wani wani ba da bin da muke misalla in yanzu gurin karshen suratul kiyama ko ko farkon suratul a'la sai sai ta cikin sai ce subhanaka fadala
eh to da zai kashe dama shi ko yin farkon sabbi sabbi sun rabbi kan ala sai ce su bahara rabbi ala
eh na'am na'am assalamu alaikum alo na'am eh wato ina da tanda na'am
wai kamar siyasa a cikin addinin musulunci yau ko hukuncin ka mece
siyasa ziyara siyasa eh yau hukuncin ka a cikin addinin musulunci eh na gane assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum la la
Malam suna tafiya na'am
game da wannan zakka
eh kamar yanzu dan ka ya ba ya ba da kuɗi ka raba zakka eh
sai kuma ka kira waye baka waye baka
ɗanka eh sai kuma ka kira bawa eh
sai ka raba rabi ka rike rabi ya Eh.
zakkar kake to na ji shi masala ta harko ta kame maganar barin sahur ‘yar uwa ko ɗan uwa shi kullum mu gane mutane ana- ana yawan tambaya kullum mu gane sahur na bai ya kira shi sahur abinci ne mai albarka to ko a ramadan ko a ramuwa ko a nafila sahur bai da sharaɗin a ce sai an yi sahur za a yi azumi sahurin matsayin shi daban sunna ce in za a azumi a yi sahur amma idan ka makara baka yi shi ba bai da alaka da bata hana ka azumi in dai an yi niyyar azumi ko ba sahur za a yi azumi illa mutum kuma misali kamar mutum kaka masu nafila kamar masu nafila sai ka ga in baka yi ba sahur za ka wahala sai ka ajiye ba ba matsala bace ba amma in ka iya sai ka ci gaba da azumin ka tunda ka yi niyya sahur rashin sahur a takaice kuma bayan azumi rashin sahur bayan azumi ko ne ne ma idan an yi niyya kurum sai mai maganar eh, tana da janaba kuma sai haila ta su wani masala ce malamai na da manganu wasu na ga cewa za ta yi jira in ta kare ta yi wanka guda ya sa wasu na ga ce a kowanne ibada ce mai zaman kanta inda misali yanzu ana bi na sallah a zuwa da asar a raka hurce ko ya ka ce ka yi ɗaya shi ke na maka a kowace ka yi zaman kanta take da haka kenan akan haka Ah, ba a gama biyu abin da ya yi akwai hadisi na abu da al'asari cikin sahabbai ya samu ɗan shi iya wanka a ranar juma'a ya mai magana wani wanka ne ya ce idan wanka na juma'a da ka sake wanka daban na ma'ana na janaba an kana janaba a takaice dai kan wannan fatawa wasu na ga cewa ɗaya yi amma wasu na ga cewa biyun sai wasu na hujja da ƙari kuma shi ya kubuta daga cikin maganganun a yi wanka kai tsaye za a yi wa janaba wankanta kuma a yi jiran haila in ta ƙare a yi nata wallahu ala sai mai maganar eh, siyasa ai musulunci da duniya ba ta rabuwa mai siyasa yanda ake jagoranta al'umma ka ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bani isra'ila ta susu anbiya annabi ce bani isra'ila annaba suke suke musu jagoranci asalin ta fito daga jagoranci ne za a yabi ko a aibanta siyasar wajen gwalgwadon matsayinta ta mai kyau ce mara kyau ce akwai taka doka ta Allah bata doka ta Allah wannan kuma za a yi magana daban a kanta amma siyasa mu'amala ce zamantakewa ko jagoranci al'umma shi ne siyasa kina akwai na akwai siyasa shari'iyya da musulunci ya yarda da ai haka don akwai amfani ga al'umma ko ga duniya ko ga musulunci wannan akwai ba a ture sai kalmar sai gaba daya amma za a diba wata irin siyasa ce ake ita ce za a diba bata matsayi kuma sai mai magana tana da salamu alaikum na lafiya alhamdulillah alhamdulillah
Zamban nake bisa ga kama wajen wajen rasuwa.
eh
In ka sayi wajen rasuwa kayan abin da wannan zaman da ake yi. Ka ji ana cewa a yi bismillah da kaza a yi bismillah ya wani abu. Mene ne kamata wanda yake kawai da kusa da an sai kan maganar ka jama'a.
zama a makwantai ko a gida A a gida ne kayan a sai.
eh to Ina mai gidan da.
shike na gane Za ka yi suna da a yi bismillah da kullum suna da a yi lallah suna da a yi bismillah.
to ya ce da farko a zamu ci gaba da shi akwai maganar mai cewa ɗanta ya ba ta zakka ta raba me matsayin in ta kashe ‘yar uwa bai halitta ki ci zakkar ɗanki ba ki da haƙƙi a cikin zakkar ɗanki amma kina da haƙƙi cikin uwar kuɗin shi wajen amma a zakka uwa ba ta cin zakka ko uba wannan magana ta ce magana ƙarfi ke don haka kenan inda misali wata kyauta ce ma ya bada ta da riƙe wannan ba laifi bane ba amma zakka uwa ba ta da haƙƙin zakka amma da wata kyauta ce ba da ki raba ta ciki ma kina buƙata ta ci ba laifi bane ba amma zakka ce yake kokarin mai da mushi kuɗin shi ko ki ba wanda ya ce ki ba kake ci zakka kake cin zakka sai dai ki ci kuɗin ki sai mai maganar wajen rasuwa lalle abin da ya dace tun daga mutuwa mutum addu'a gare shi to wannan iya kawo mas'ala ta wanda ake ce aifi da'u wanda abin asali ya zo ta hanyar mulki kuma wanda wasu sai asabar dubu saba'in wani sai halila dubu saba'in kowa dace da inda yake da amma amma ka san cewa wani abin wai ba ya zo bane ba a sunna ta ko manzon Allah ko sahabbai ko su malik ko abu hanifa zai cikin malamai da ba wani malamin magabaci da ya kawo wannan magana haka dai ake anan wajajenmu a ce a za a mafi dawo wannan wani asahala dubu saba'in shi kullum muna kuma wani bayanin irin wannan ababe kullum mutum ya tsaya suna huta da wahala wannan abin ko da an yi misali za ka zo ka sana astaghfari wala la ilaha ni Allah da ne zai Allah zama lada ba lokacin lada na ba babanka na halata dubu ya ba babanka lada halata dubu ai ba haka bane ba na yi asakafirullah asakafirullah ma'ana wa kalmar ta asakafirullah asakafirullah asakafirullah ma'anata inda ka san ma'anata ina roƙon gafara ta Allah asakafirullah asakafirullah dan Allah dan uwa idan na zamna a gidanku ko babanka ya mutu sai nake Allah gafarta min Allah ga in so dubu ɗari ne babanka nawa ko gaban kuɗi sai da maka nai kaga anan ba maganin babanka ni ne nawa ka da asakafin kawan kuɗi haka mutane a gaya mutane gaskiyar magana ba laifi bane ba a hawa mace addu'a a mai aikace mishi alama gafil alama gafil liwani alama gafil warhamu addu'a ne ce alama gafil liwani amma an kace astaghfirullah astaghfirullah ko dubu dari kai kanka ka warka ma gafara ta Allah ya roka maka shi gafara ta Allah kuma gabashi kuje kana ga yawa babanka ne kai da zaka ma ubanka zaka ma babanka neman gafara alama gafil li abi alama gafil warhamu kuma kan wannan suke ce hana addu'a an hana mutum addu'a ba wani yana addu'a addu'a abu ce mai kyau kuma an shar'anta ta kuma tana fa'ida balle ta daga ma'ahi dan shi zai bai mace ka ko ya mace ka ba sarka ko ban shekara amma da bai mace uban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai daga ma bawa daraja a gidan aljanna zai ce anna li hada ya rabb ya Allah daga ina na samu wannan matsayi ya sa a mutu shi bai matsayin a mutu shi bai wani matsayin amma la daga mai daraja zai mamaki Allah daga ina na samu wani matsayin sai ba shi labari a ce bistighfari wala duka lak dalilin neman gafara ɗanka ke maka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya mutu ake ji yanki hida nan gari iya ma addu'a kenan babban abu mahin ka mai addu'a kurin Allah ka tsawon alama kafin labi alama kafin lawramu da hali wajen sadaka zaka sadaka ka gina mai rijiya kana da hali ka gina rijiya Allah kan babanka ko babanka ka gina musu rijiya ko sadaka in mamu kai sadaka da mamucin ka Allah zai kai mishi amma wannan da ake yau tafi dawo sunan bai dawo gaskiyar magana ba shi da tushe daga manzon da Allah ya ku sallallahu alaihi wasallam kurin a tsaya sak ka dage kaman baban ka addu'a gaskiya ka dage kaman baba ka addu'a ba wanda da hana masa addu'a kaman sadaka kaman sadaka amma wannan kurin cuwa-cuwa da sunan addini kuma akwai tabu kamar abu na ka'ida gaskiya ba shi da tushe daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai suna su ga manzon Allah yi duk mai cewa za su ce an ci ba da ba da ce rike malamin gaya mu a ina manzo Allah aka zo sahabi ya mutu aka sa dubu saba'in ko halala dubu saba'in babu wannan kurin yana aka aka saba ne kuma tun an samu kudi ana hudu kudi ana bada kurin abin ya zama kaman kaida amma ba ba sunna bace gaskiya magana kurin al'ada ce ta wuri asali abin daga mulki yazo wanda ya mulkin wanda cikin matsala da ya sake kanta kwa kaza ya ganshi a cikin amma duk mulki ne a mulki da abin yazo ba sunna bai zo ba sahabi bane ba ba ta bai bane kurin wani ne daban wani malami ya ce ya mulki shi wani sa'in ba kawo addini da malam wani ko kakana ko malam wani ka ce a addini na kawo Allah ce annabi ya ce da shi ake kawo abin da shi neman lada neman rahama ta Allah neman lada a wajen Allah ana yin ta yanda Allah wa ga wanda Allah ya aiko ya dora mana addini dora mana shi abin da ya ce na lada shi ne tabbata abin da bai ce lada ba wani bai kawo shi ba lada da lissahi lissan duna ba lada kiyasi da kiyasi kaza na ce ai kaza an yi so kaza shi sa dubu ɗari da hamsin ya sami lada dubu ɗari ba ma lada haka nan lada Allah ke bada lada ke da abin da shi lada daga wajen Allah ba ma iya sanin shi sai ta hanyar wanda Allah ya aiko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Rasulullah shi kadai yake da haƙƙi ga mu kaza akwai lada kaza ko kaza samu amma duk wani da iya magana da kakale bai tsara ma lada ka samu lada dubu kaza ko ɗari kaza ko da ra'ayi da da da ayi mathematics kamar da sayan duniya kaza ga ayi sayan duniya kaza so kaza ka samu dubu kaza duk wannan da ka ne ba amma Allah kan in ya ce kaza za baka lada dubu za a baka eh in dai kai a baka dubu amma ka yi so dubu ce a baka dubu ba baka samu na kullum in wa mutum ba kan muhala kan ba kan muhala mu sauka ma kanmu da abin addini abu ne mai sauki ka yi abin a cikin ka huta Allah ya shirya da mu kan bin sunna assalamu alaikum lalau Madalla muna eh, tambaya kan wannan addu'a Allahu Akbar bari har zuwa ƙarshe kuma da wani lokaci ne ake yin sa bayan sallah ne ko kowane lokaci kuma sai lokacin wata annoba ta zo ne ake yin sa kuma a maimaita mu ita.
to wannan addu'a daban ta yau da kullum akwai yana ga dan abubakar da yake caji baban shi dukkan sahiya yana allahumma afini fi badani allahumma afini fi sam'i allahumma afini fi basari la ilaha illa anta so uku eh allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa anta ita maka uku ce baba ina ji kullun kana wannan addu'a sahiya da mulki ce dana wannan addu'a na jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayensa sai da mace shi ne ma nake mun kaga sahabbai su a komai a haka annabi kaga wannan addu'a ce ta neman lafiya kullum Allah ka bar lafiya cikin gangar jikina Allah ka bar lafiya cikin jina Allah ka bar lafiya cikin ganina shine addu'a kuma kace babu abu mu za daga sai sai kai Allah haka Allah ka kare mun talauci da kawuci Allah kiyaye mun kafirci talauci kuma Allah ka kare ni daga azabar kabari kuma kace babu abu mu za daga sai sai Allah kai Allah wannan addu'a ce ana yin ta sahiya da marice da sahi uku da marice uku da magarba magarba uku Allah zan mai addu'ar Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta uku ban sallah su ba Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa anta atmaqa uku ayi ban asuba da ba magarba haka ake yin su ko take ta alloba da muka bayani ta shekaran jiya ita wannan lalle akwai ruwa cikin sunan abi dawo cikin sunan sa'i ramadana ya addu'a addu'a tana da alaka ne da abin da muke ciki a yau na tsoron allubobi in ma akwai ana cewa corona mai ta corona virus kina amma corona virus kin ma malati ne dai irin abin ya fusa na alluba na iyanta ita ce addu'a ga ta kama haka Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judhami wa sahil asqam suna addu'a Allah ina ka kare ni daga albaras cutar da aka ce mai take bata fata da junun Allah kare ni daga hauka Allah kare ni daga juzam daga kuturta Allah kare ni daga dukkan mugun malati wannan tana da alaka da abin da muke ciki ayi wannan malatin san ma corona virus ma me da kaje abu na doba ana iya ta ko da ta ce kai da kullum ma Allah kare ka dukkan abin gaba Allah kare ka daga albaras daga cutar dahin ce cuta ce ta kuturtan da dukkan ta kai mece sai la sakam dukkan mugun musulai ko ce اللهم يعوذ بك من البرس والجنون والجذام وسيء الاسقام Allah kare mu da dukkan bala'i yan wa duniya lahira wannan shine addu'a wa ta tabbata a sunna kan wannan magana na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam alhamdulillah to bi so iga gawa mene to yan uwa ina ga kayan mu shiga lokacin da ba damu ba ne kamata mu tsaya daidai kin Allah ba mu lada gaba daya kuskure kuma da gafarta mun duka yan uwa Allah kai mu shirin gaba insha Allah mai tambaya yana aiki da lamba ta tunda lamba ta ce insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته